هو الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بار البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو الفوقية على عباده بلا تلفية ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام الإخبار بالمغيبات وما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لأمته مستقبلا من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيصيب الأمة في آخر الزمان من ضعف وخور جراء حب الدنيا وكراهية الموت روى أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه والبيهقي رحمه, رحمه الله ورحمه في شرح السنة من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه وثوبان رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قيل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت عباد الله أما قوله عليه, عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم هذا كما قال أهل اللغة يوشك من أفعال المقاربة أي اقترب أن تداعى عليكم الأمم أن يدعو بعضها بعضا لقتلكم ولسلب ما في أيديكم من الأموال والأعراض وقد وقع هذا فقد تجمعت أمم الكفر ووقعوا على أفغانستان وكذلك فعلوا بعد سنتين في العراق ولا زالوا يفعلون وستذهب جهودهم سدى كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أما قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها والأمم كما قال العلماء رحمهم الله في الشرح الأمم في الحديث يقصد به الكفار وسائر أهل, الضيغ أهل الزيغ والضلال ثم قال عليه الصلاة والسلام كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وفي رواية كما تداعى الآكلة وهي الجماعة أو الفئة إلى قصعتها والقصعة الجفنة وهو وعاء كبير يسع فئاما من الناس فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم من هذا الذي سيقع على إخوانهم بعدهم فقالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله أرجع الأمر إلى القلة لأنهم كانوا في كثرة ذلك أنهم قليل أنهم قليل العدد كثير العدة كثير كثير المدد رضي الله عنه قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل يعني لا لأن بل كما قال العلماء النحاة حرف إضراب يثبت ما بعده وينفي ما قبله قال بل أنتم يومئذ كثير قال العلماء كثير عددكم ديار مسلم لكنهم لا يرفعون لا لكنهم لا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا لا موقع لهم في العالم إطلاقا قال صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ذكر العلماء ومنهم العظيم آبادي في عون المعبود قال شبههم صلى الله عليه وسلم بغثاء السيل لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم وهوانهم على الأمم قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وهو ما يحتمله السيل من الزبد والوسخ ثم قال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن فالفعل لينزعن يعني الأخذ بأخذ بقوة ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن وكذلك القذف هو الرمي بالشيء بشدة وليقذفن في قلوبكم الوهن وها نحن نرى هذا الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله ففسره عليه الصلاة والسلام بأمرين اثنين خطيرين قال حب الدنيا وكراهية الموت ولقد حذرنا الله في كتابه من الركون إلى الدنيا وأنها الحالقة قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وكراهية الموت ذكر العلماء أن بين الأمرين تلازما فمن أحب الدنيا كره الموت ولا بد ومن كره الموت فذلك لسبب حبه للدنيا قلت ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له ربي على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودي تتبت الله سبحانه وتعالى tila da aminci su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka bayan Allah yana daga cikin alamomi ko kuma mu'jizozi manya na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari da wani abu na gaibu da zai faru a bayansa kuma sai wannan abin ya zo ya auku kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu canji daga cikin ababe da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari Annabi ya ba da labarin rauni da musulmai za su kasance a kai a bayansa musamman zamanin nuka na karshe-karshe Imam Ahmad ya rawaito a cikin littafinsa Al-Musnad da ake ce mai diwanu sunna haka imamu abu dawud rahimahullah ya fitar cikin littafinsa sunan imam imam al-baghawi alaihi rahmatullah ya kawo cikin sharh sunna duka sun ambaci wani hadisi da hanyoyinsa suke jujjuyawa kan sahabbai biyu abu hurairah radiyallahu anhu da kuma thauban waɗannan sahabban guda biyu Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare su sun rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana cewa yuciku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha an yi kusa ana dabda al'ummomi su yi taron dangi a kanku kamar yadda masu cin abinci suke kewaye akwashinsu masu larabci suna cewa wannan fi'ili na yushiku wato yana daga cikin fi'ilai da ake amfani da su a larabci da suke nuna kusantuwar abu annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yi kusa al'ummomi su yi taron dangi akan ku malamai suke cewa wannan yana nuni da cewar Allah madaukakin sarki zai halitta a cikin garuruwan musulmai Allah zai sanya a hannunsu arziki da ababe da yawa da za su dinga zubar da yawo za su sanya kafirai su dinga zubar da yawo wato suna kwaɗayin abin da yake hannun musulmai kuma duk wanda ya kalli kasashe na musulmai kama daga wajen da kasashen suke waje ne da yake da tasiri da sun kama Allah subhanahu ta'ala da duniyar ta kasance a hannunsu Allah ya sanya al'ummomi musamman na larabawa a tsakiyar duniya Allah ya ba su mashigu da yawa na ruwa da tsuci da yawa da kasuwanci na duniya mafi yawa yana bi ta gefen su in suka rufe wannan wajen shikenan kasuwanci kusan ya tsaya a duniyar gaba daya sai an musu abin da suke so kafin su bude amma ba su bi Allah ba subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su a hannu na kafirai sai zama maimakon su karbe haraji akan wanda yake wucewa ta waɗannan wajaje su ne ake dawowa ake karban harajin a wajensu annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yi kusa al'ummomi su yi taron dangi akan ku su cinye abin da yake hannunku na dukiya su kaskantar da ku su keta muku alfarma su zubar muku da mutunci a cikin garuruwanku ba ma a wajensu ba kamar yadda masu cin abinci suke kewaye faranti ko abin da suka mazubi na abinci wannan yana ci ta nan wannan ta can wancan ta can wancan ta can ko ta ina ana fusgar abinci ana yagansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yi kusa wannan al'ummar tamu a yi mata haka kuma wannan abin ya faru. Domin sun san cewar idan suka zauna suka fuskance mu a matsayin ƙasa ɗaya ba za su iya ba hatta manyan ƙasashe daga cikinsu. Girman Amurka ba ta isa ta afka wata ƙasa da musulmai da yaƙi ta yi nasara ba, ko ta ɗebo kafirin duniya ba za ta yi nasara ba. Amma abin da zai ɗan bata wani abu na nasara shine ta tattaro ƙasashe, sai da ta tattaro ƙasa talatin da shida suka afka wa Afghanistan dubu biyu da ɗaya. ta sake tattaro wasu kasashe 36 suka sake afkawa kasar Iraki a 2003 abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai tabbata ba gabanin wannan ma an yi kuma bayan wannan za a ci gaba da yi kamar Allah madaukakin sarki da ya ambaci alaka da take tsakanin musulmai da waɗanda ba su ba sai yayi amfani da wani salo na magana da yake nuna cewa wannan abin zai ta maimaituwa Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da dukiya da kafirai za su dinga ciyarwa domin ganin sun hana ruwa gudu dangane da addini na Allah madaukakin sarki da da'awar musulunci subhanahu wata'ala yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle waɗannan da suka kafirta za su dinga ciyar da dukiya bai ce sun ciyar ba ko suna ciyarwa yanzu yace za su dinga yi ciyar da dukiya domin su kange mutane a barin tafarkin Allah subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala yace fasayunfiquna hada sannu za su ci gaba da ciyarwa ba za su daina ba inda kaji abinda ake ciyarwa domin haɓaka wasu addinai da da'awa zuwa gare su da za ka yi mamaki inda Allah maɗaukakin sarki zai ɗan bankaɗa ma wani abu na makirci da ake kullawa musulmai da ake shiryawa a cikin wannan duniyar ake kullawa hatta al'ummomi masu rauni waɗanda ba musulmai ba da wani abu in kaji ba za ka iya bacci ba mai da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa kad makaru makrahu wa inda Allah makruhu wa in kana makruhum litazula minhu aljibal makircin su wallahi yayi kusa da gusar da duwatsu daga inda suke to amma suna yi ne Allah madaukakin sarki yana warwarewa shine makaru na ubangiji wayamkurun wayamkuru Allah wallahu khairul makirin suna makirci malaman tafsiri suka ce Allah yana warwarewa shine makirci na ubangiji da yake musu su kulla ya warware su kulla ya warware Allah madaukakin sarki ya datar da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wannan abin zai faru kafirai za su yi ta hada taron dangi za su yi ta yin abubuwa domin su cutar da musulmai a daidai lokacin da su kuma musulmai suka saki Allah subhanahu wataala suka kasa hada kansu hatta zaka samu a cikin kungiya daya fitina ake ana fada a cikin kungiya daya komai nasu daya tunanin su daya karantarwar su daya fahimtar su daya amma ba za ka ga ana zaman lafiya ba to Allah subhanahu wata'ala ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki a cikin waccan ayar yace fa sayunfiquna hatum matakunu alaihim hasara da sannan za su ci gaba da ciyarwa amma dukiyar za ta kasance hasara a gare su dan ba za su cimma burin su ba a 2001 suka rusa Afghanistan a 2021 masu ƙasa suka suka kwaci ƙasar su aka kori waɗannan kafiran ba su rasa dukiya ba ba su rasa dakaru ba ba su rasa makamai ba amma korarsu aka yi domin musulmai haka suke lokacin da suka gabala Allah madaukakin sarki sai ka ba musu waɗanda ba su ba lokacin da suka farka Allah subhanahu wataala sai ya dora su akan waɗanda ba su ba komin karfin su komi dukiyar su komi abin da suke takama da shi lokacin da attata suka fantsamo duniya suka rusa daular musulunci suka kashe khalifa a shekara ta 656 hijira sun yi ta'addanci mai yawa daga cikin abin da malaman tarihi suke hakaitowa cewar a ɗaya daga cikin kwamandojinsu mata 'yar gidan hula ko wani babba ne a cikinsu ta ce a kira mata wani malami daga cikin musulmai da ya zo sai take so ta jefa mai shubuha ta ce yanzu ba ka gani Allah maɗaukacin sarki ya yadda da aikinmu da shi yasa ya ɗora ya ɗora ku ya ɗora mu akan ku ko kuma ya kaskantar da ku wannan malamin sai yake ce mata a'a ba ba haka al'amarin yake ba yace Allah maɗaukacin sarki ya kakaba ku akan akan mu ne subhanahu wata'ala ya ɗora ku akan mu domin mun ki mu bi abin da yace ayi yace kamar me kare ne musu misali da mutane kamar wani ne da yake da kare wajen mu'amalantar mutane sai in ya ga dama zai saki karen a gare su ko kuma wani makiyayi wanda yake kiwo ce zai saki kare domin ya dinga saita waɗannan dabbobi yana dawo da waɗanda suka karkace suka koma gefe yace to ku yace alakar mu da ku shine duk lokacin da muka bi Allah subhanahu wataala zai dora mu akan ku duk lokacin da muka bar Allah madaukakin sarki zai kada ba ku akan mu ku zo ku ladabtar da mu domin mu gane cewar mun yi wa Allah madaukakin sarki laifi cikin wancan hadisi yake cewa an yi kusa wannan ya faru mudu wanda yake rayuwa a cikin wannan zamanin namu ya ga tabbacin haka abin da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faru hakan ma yana cikin faruwa yace sai sahabbai suka yi mamaki da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan rauni da zai samu musulmai a ƙarshen zamani suka ce amin qillatin nahnu yawma idin ya rasulullahi wai saboda karancin mu ne a wannan lokacin su sahabbai sun yi mamaki sun faɗi wannan ne domin lokacin da suke ciki wani kafiri a wannan zamanin wani kafiri bai isa ko a mafarki ba zai ga cewar zai yi wa musulmai irin abin da ake mana yanzu ba domin su musulmai ne na kwarai duk da karancin adadinsu waɗanda suka yi aikin haddi a shekara tara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce sun kai kamar sahabi dubu ɗari abinda malamai suke faɗa na adadin sahabbai suna kaddarawa daga dubu ɗari zuwa dubu ɗari da ashirin waɗannan ba su ne suka canza duniya ga baki ɗaya a cikin unguwan nan tamu kawai in ka haɗa unguwanni biyu za ka san wannan adadin na sahabbai amma al'amarin ba a cikin adadi yake ba nau'i ne na mutane suna cewa waɗanda suka buɗe andalus daga cikin musulmai dakarun mutum dubu goma sha biyu ne amma lokacin da aka rusa andalus a cikin garnada kaɗai akwai musulmai miliyan ɗaya musulmai miliyan ɗaya ba su iya kare ƙasarsu ta musulmai ba amma sahabbai da tabi'ai dubu goma sha biyu ne suka buɗe musu wannan wajen da suka kasa tarewa domin ka gane adadi ba shi da tasiri ba shi da amfani idan mutane ba su yi abin da ya dace ba idan ba su tsara rayuwarsu ba idan ba su bi Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma na ga wannan misalin ba sai an zauna ana yi ta mana ba a cikin wannan ƙasar ta ga musulmai adadi mai yawa miliyoyi da yawa sama da mutum miliyan ɗari ake ambatawa musulmi a cikin wannan ƙasa amma ina tasirin mu yake a cikin siyasa ina tasiri tasiri a tattalin arziki na tasiri a zamantakewa duk abin da ka zo ka taba za a ce maka wannan ba nasu bane wannan ba nasu bane wannan ba nasu bane wani ba daga cikin su yake ba da kaza ɗan kaɗan da Allah maɗaukakin sarki ya fitar zakka sai ka ga da yawan su ba su damu da Allah ba ba su damu da addinin Allah ba su damu da al'ummar su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ke ba su labari. Bal yace ba saboda karancin ku bane za a muku wannan a ƙarshen duniya. Antum yawma idin kathir zan kasance masu yawa. Ana cewa al'ummar musulmai ta kai mutum biliyan biyu da miliyan ɗari hudu a duniyar da muke ciki. Kusan kwatan mutanen da suke cikin duniya ko kuma ɗaya bisa biyar. Amma wannan adadin duka a ina yake lokacin da ake zarkar da ababe ko zartar da hukunci a cikin duniya cikin kasashe hudu tare da ɗaya 4 plus 5 na majalisar ɗinkin duniya babu ƙasar musulmai ko ɗaya duk wannan adadin nasu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta su da ghuza'un ka ghuza'i sayy taron tsintsiya ba shara ya daga cikin malamai azim abadi da yake jirin hadithu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta al'umma al'ummar da wannan abin zai faru da ita na kaskanci da cewar guzamun ka guzayin sai taron tsintsiya ne ba shara ainihin larabcin shine datti da shara da ambaliyar ruwa ke ɗebowa in aka yi ruwa ka je bakin dukkan lambatu abinda ka gani shi ake cewa gusa usai da leda da gwangwami da itace da komai ma za ka tarar da shara da komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za ta kasance kamar haka domin wallahi wani matsayinsa a cikin musulmai saboda rashin amfaninsa wallahi bai wuce wannan ledar ba da kake gani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wani ne ya faɗa ba wani bai wuce wannan itacen ba ba shi da amfani a cikin mutane ba aiki sai shaye-shaye sai dai musu sata wancan sai bata ƴaƴan musulmai wancan sai cutar da su da sace musu dukiya wancan ya koma gefe shi bai yi waɗannan laifuffukan ba amma bai amfani kowa ba a cikin su to gwara ma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma alkhairi ne mutum ya kame a barin cutar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta da wannan kaskancin zai same su a ƙarshen zamani irin wannan shine nau'in wannan shine nau'in su wazawun ka huta isai tare sun tsaya babu shara domin ka gara sanin tabbaci da kuma gaskiyar wannan hadisin shugabannin musulmai cikin satin can suka taru shugaba 57 akan ƙasa ɗaya da ta cutar da wata ƙasa ta musulmai gabanin nan tana zaluntar al'umma ta musulmai sama da shekara biyu tun da oktoba na 2023 har zuwa yau da muke ciki ana bikin kashe musulmai a Filistin amma waɗannan 57 babu ɗaya daga cikin su da ya iya hana wannan abu ƙasashen da suke yin wannan abun ba su kai ko 20 ba ƙasar Isra'il take yi Amurka na taimakonta da wasu daga cikin ƙasashen Turawa ko ƙasashen Turawan gabaki ɗayan su nawa ne ba su kai 30 ba an san tasirin su su ne masu tasiri a duniya sun fi ƙarfin tattalin arziki da sauransu amma ba su kai adadin musulmai yawa ba amma waɗannan hamsin da bakwai suka zauna suka sha shayi suka yi tarurrukansu suka yi surutai da matun kafin su zauna al'ummomi duka sun san me za su faɗa wani irin kaskanci al'ummar musulmai take ciki su ma waɗanda aka yi zaman domin su yahudawa waɗanda suke taimaka musu wallahi sun san me waɗannan shugabannin za su faɗa a ƙarshen taron su kuma abin mamaci waɗannan ƙasashe 57 kusan ƙasa 29 suna da alaƙa da Isra'ila har yau alaƙa ta tattalin arziki suna siyar mata tana siya a wajen su ƙasanmu na daga ciki saboda haka waɗannan shugabannin su tanadi abin da za su faɗa wa Allah madaukakin sarki duk matar da aka kashe duk ɗan da aka kashe duk mutumin da aka kashe wallahi da namu nan da yahudawa da sauran waɗanda suke taimaka musu musulmi ko ba musulmi ba duka sun yi tarayya a cikin wannan jini ƙasa kusan 29 suna da alaka da wannan Isra'ila. Wanda yake da wannan abin kunya shine tashi ya tafi wancan taron. Shi yasa akwai wasu daga cikin shugabannin musulmai da basu je ba. Suka ce aikin banza ne. Ba komai za a yi ba ba za su iya ladabtar da ƙasa guda ɗaya ba. To idan mutum yana karanta irin waɗannan hadisan dole sai dai ya sake gaskata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin dama ya ce zai faru kuma gashi nan ya faru a cikin zamaninka. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. An dawo waɗanda ba musulmai ba su ne suke tsallakowa daga ƙasar turawa su taho ƙasar misra suna roƙon sojoji na ƙasar misra su ba su dama su kai wa falasɗinawa ruwa da abinci wallahi na ga baturan da har tsugunawa yana roƙon sojoji na ƙasar misra amma ba su ba shi dama ba ko wanda ma dukan su aka yi ko wanda suna sauka a jirgi aka kama su wasu aka bi su har hotel aka kama su aka mai da su kasashen su wai musulmi ne zai wannan ya kamata mu fahimci hakikanin tauhidi ba mu gane abin da yake warware musulunci musulunci kamar yadda kake shiga da kalma ta la ilaha illallah akwai kalmar da zaka faɗa ka fita daga cikin sa akwai aikin da zaka yi ka fita daga addinin Allah akwai abin da zaka aje a cikin zuciyarka na kudiri ya fitar da kai daga cikin musulunci babbar riga doguwar riga da hula wallahi ba za ta maka amfani ba addinin Allah aqida ce da kuma aiki Allah subhanahu wataala ya shirye da mu kashin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walakin na kuma gusabun ka gusayin sai maza ku kasance a ƙarshen duniya taron tsintsiya ba shana wala yanzu an Allah min suduri aduwikum almahabata minkum yace ba nan za a tsaya ba Allah madaukakin sarki zai zare daga cikin zukatan abokan gaban ku zai zare farjin wannan kalma ta nazru a larabci shine fa fusgar abu za a fusge kwarjinin ku za ku dawo ba ku da kwarjini da mutum musulmi a kasashe na kudu a gan shi ana daraja shi kuma an ga mai amana an ga mai gaskiya an ga an ga mutumin Allah yanzu haka al'amarin yake da za a baiwa musulmi matsayi an san ba zai wannan barnar ba kafiri yana ganin kafiri dan uwansa zai ce a'a ku dauko wancan yana sallah mutumin kwarai ne yau da mai sallar za a je a yi tsafi da mai sallar za a haɗa baki a saci dukiyar mutane da mai sallar za a sha jini da mai sallar za a yi tsafi sannan wasu daga cikin jagororin suna alfasha da mata na waɗanda ‘ya'ya na waɗancan kafiran ta yaya wannan matar za ta ganku a matsayin masu daraja ga wani daga cikin manyan ku ga wani babba a cikinku shi ne suke wannan abin tare da ku da malamanku da duk abin da kuka mallaka tana kallon ku a banza wa ya ja muku wancan mutumin banza Allah madaukakin sarki shirye ku yace wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahan ita ce hukuma ta biyu idan musulmai suka koma irin wannan rayuwa Allah sai jefa rauni a cikin zakatanku sahabbai sai ko su fahimci raunin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba suka ce wa mal wahnu ya rasulullah wannan raunin da kace za a jefa a cikin zakatanmu lokacin da muka bar Allah ko waɗanda za su zo bayan mu suka bar Allah domin sahabbai sun yi abin da za su iya kuma duk alƙawari da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai na cewa duk wanda ya tsaye da addini zai bashi ya baiwa sahabbai na Annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi wasu daga cikin su Allah madaukakin sarki ya ba su mulkin da da ni da kai da wanda yake rayuwa duk zafin mutum wallahi yanzu ba zai samu mulkin Umar ba in zai karar da mutanen garin su gaba daya domin tsafi wallahi mutum ba zai samu mulkin da Umar ya samu ba kasashe 20 daga cikin kasashen musulmai a yanzu su ne suke karkashin Umar a baya shugabanni na turawa Umar yana zaune da faci da yawa a cikin rigarsa wasu sun ce akwai sama da goma sha amma duk jagororin wannan duniyar da kafirai da mushrikai tsoron sa suke ji mun musulmi abin da yake cikin zuciyarsa na akida wannan tunanin sannan ya fitar da shi a aikace shine ba mutum ya sa babbar riga yi kaza da zo yana zara ido ba idan baka bi Allah subhanahu ta'ala ba zai sanya farjini naka a cikin zakatan bayin sa ba yasa Allah madaukakin sarki ya fada innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahman wudda wadannan da suka yi imani suka aikata nazari da sannu Allah madaukakin sarki zai sanya musu karbuwa a cikin zakatan bayin Allah subhanahu ta'ala. sahabbai sai suka ce wa mal wahyu ya rasulullah to menene wannan raunin ya manzan Allah da za a jefa a cikin zukatanmu idan muka bar Allah a ƙarshen zamani ya ce hubbun duniya wa karahiyatul maut haka hadithai na nabi sallallahu alaihi wasallam suke maganganu ne ta kaitattu wanda in za a fassara sai a yi littattafai da yawa jumla ɗaya sai ga wani malami ya yi littafi mai hawa biyu ya ce ciwo na farko ko rauni na farko ya ce tsananin san duniya domin san duniya ba abin da ba a yi ana sai da lahira ana sai da duniya ta mutane babu abin da ba a yi domin san duniya kuma waɗannan shugabannin musulmai hamsin da bakwai da suke kaskantar da al'ummominsu a cikin kasashen su kuma kai suka zaki ɗayansu ba amma kafiri zai zage shi zai ci mai mutunci waɗannan shugabannin iyayen gijin nasu za su musu abin da suka ga dama bai isa yi musu komai ba amma in yi zama cikin ƙasar sa babu wanda ya sai babu wanda ya sai tare to saboda tsananin san duniya ƙasashe waɗanda ba musulmai ba suna katse alaka saboda zaluncin da Isra'il take yi wa Falastinawa suna katse alaka da su yarjejeniya ta kasuwanci sama da dala miliyan 700 kasar Spain ta ce ta hakura ba za ta sai makaman ba a hannunsu abinda za su samu sun hakura da shi kasar Spain kasa ce ta kiristoci suke taimakon musulmai amma ga 'yan uwansu nan shugabanninsu kusan 57 babu ɗaya daga ciki da yi irin abin da suka yi a nan kasar Afirka ta kudu ta yi abin da duk kasashen musulman da shugabannin ba su yi ba ita ce ta ɗauki wannan ƙasar ta zalunci ta kai ta kotu a samu ma musulman su su goya mata baya ba su yi ba kaɗan ne daga ciki ƙasar turkiya da wasu yan ƙasashe kaɗan suka je suka mara musu baya kaga musulman idan suka bar Allah maɗaukakin sarki da dukiyar da take hannunsu da mulkin da yake hannunsu da duk abin da suka mallaka da ya kamata a ce suna da tasiri za su gaba shi da amfani a wajensu domin hakikalin ƙarfinsu da sirrin ƙarfinsu shi ne Allah da addini na Allah maɗaukacin sarki da sunnar manzansu Umar radiyallahu anhu yana faɗa sai mu take da wannan yace nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mahma ibtaghayna al-izzata bi ghayrihi adallana Allah mu wasu mutane ne da Allah ya daraja mu ya ɗaukaka mu da wannan musulunci ya ce muna neman ɗaukaka da wani abu kuma bayan musulunci za a ga Allah ya maida mu yadda muke ne daga cikin sahabbai ma yake cewa mun kasance mafi kaskanci a cikin al'ummomi mu larabawa yi lokacin da mutanen faris da rom suke ce musu karnukan sahara kuma su ci kansu amma a cikin shekaru kaɗan shekaru ashirin da uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi tarbiyyar wasu mutane da ba su kai mutum dubu ɗari biyu ba su suka zo suka canza wannan duniyar duk inda ka ga musulunci su suka kai shi amma mu mutum biliyan biyu da motsi mun kasa tare da kiyaye abin da waɗannan suka zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne a ƙarshe ga ciwon tsananin san duniya waɗannan su koma su katse alaƙa ƙasar Najeriya ta daina sai musu da mai ƙasar sauran ƙasashe irin su UAE sauran ƙasa irin ta Bahrain Saudiya ma tana so ta kulla alaƙa da su amma tana jin tsoron matsayinta a wajen musulmai suna da alaƙa su a ƙarƙashin ƙasa da sauran ƙasashe da da ƙasa su katse alaƙa da waɗannan kafiran waɗannan Yahudawa sun gaza amma akan idanunsu mutanen da ba su da alaƙa da su a addini ba su da alaƙa da su a tarihi ba su da tarayya da su a wajen annabinsu littafinsu mahalicinsu amma duk da haka za ka ga suna ƙoƙarin da waɗannan ƙasa ɗaya wacce ba musulma ba sai ta yi ƙoƙarin da waɗannan mutane hamsin da bakwai ba za su iya yi ba Allah maɗaukakin sarki ce da ubangiji yana da madakata yana jiran kowa mulki zai kare duniya za ta kare komai zai kare za a koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya daidai zai gani wanda bai yi ba wanda bai yi ba shi ma zai gani Allah madaukakin sarki ya riga ya bayar shirya ta Allah madaukakin sarki subhanahu wataala ya riga ya baza ta an karanta an yi wa'azi kowa ya ji kowa ya sani saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsaye da hujja akan mutane wannan hadisin ya faɗi ciwo da zai samu musulmai sannan ya magance ya faɗi magani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sababba ya rage gare mu Allah madaukakin sarki kara mana shirya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقيم الصلاة